بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan safiya safiyar asabar 17 ga watan muharram hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1434 wanda ya daidai da ɗaya ga watan 12 a shekara ta 2012 a lissafin miladiya kuma yau za mu yi darasinmu na 12 kenan a littafin alfurkan baina auliya'ir rahman wa auliya'i ash-shaytan da sha uku kai ko? to sha hudu ne? to lissafi na na sha uku ne tsayi ala'ayyar halin na shekul islam ibn taimiyya kuma makon da ya gabata mun tsaya inda yake bayyana mana wasu abubuwa da wasu mutane suke tsammanin su ne alamomin mutumin da yake waliyin allah wato idan yana zuwa da wasu abubuwan mamaki ko kuma yana gudun duniya da makamantansu shi malami ya bayyana mana cewa wannan ba shine mizani ba mizani da ake gane waliyin Allah da shi shine ya zama mai imani kuma mai tsoron Allah imanin kuma ya hada da yin imani da dukkan rukunan imanin nan guda shida imani da Allah imani da mala'ikunsa da littafansa da kuma manzanninsa da kuma ranar ƙarshe da imani da kaddara da dai abin da aka sani a waɗannan kuma imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kunshi abubuwa ɗaya daga ciki na farko yadda da cewa shi ne manzo na ƙarshe kuma littafin da ya zo da shi shi ne littafi na ƙarshe kada a sami wani wanda yana son ko a ce masa waliyi ko kuma wasu mutane suna da awar cewa shi waliyi ne sannan ya zama bai yadda da wani abu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba ko kuma yana ganin akwai wata hanya da za a samu wani abu daga wurin Allah banda ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan in ya zama haka to ya zama bai imani da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama kasancewar bai imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fidda shi daga zama wali waɗannan abubuwan su ne muka karanta daga littafin kuma inda za mu karanta kamar da na ambata mana shine sharhin da malin salih ali shekari ko a ƙasa yana cewa a lamba ta farko yace hadal kalamu yuridu bihi shaykhul islam rahimahullah bayana anna tawa'ifa min al-muslimin الذين ادعوا الولاية الولاية wannan magana da muka karanta a makon da ya gabata abinda ibn timiya ke nufi da ita shine ya bayyana cewa wasu kungiyoyi daga cikin musulmi waɗanda suke da'awar walittaka ko kuma uddu'iya fihim an yi da'awar dangane da su annahum awliya'u cewa su waliye ne wasu mutane sun ce waliye ne waɗannan mutanen wa uzzimu bi sababi zalik kuma an girmama su saboda haka ana ganin su waliyai ana girmama su a yace haula'i to waɗannan mutane wa in kana sababu walayatihim annahum muttabi'una lirrasul sallallahu alaihi wa sallama zahiran wa batinan mu'minuna bihi yahkumuna li shari'atihi fi anfusihim hadha zahirun li'annahum min awliya'illahi ya ce waɗannan mutane da ake ganin waliyai ne ya ce in ya zama sababin walittakar tasu ita ce cewa su masu biyayya ne ga manzan Allah salama a zahirinsu da batsininsu kuma su masu imani ne da shi sun yarda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo a matsayin kuma manzan ma na ƙarshe kuma suna hukunci da shari'arsa a kan kansu su yi aiki da ita su yi sallah su yi azumi su yi zakka su yi aikin haji su kuma yi sauran abubuwan da Allah maɗauke wajabta mana a girmama iyaye zama da mutane da alheri makotaka mai kyau ba da sadaka ƙasƙantar da kai lura da haƙoƙin Allah maɗaukaki ne santar abubuwan da Allah maɗaukaki ya haramta suna hukunci da waɗannan shari'o'in na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan kansu to yace hadha zahirun wannan ya bayyana ne li'annahum min awliya'illahi domin su waliyan Allah ne wa amma wannan in sababin ya zama wancan din kenan yawa yace wa amma in kana sababu itlaqil walayati alaihim annahu amma in ya zama sababin kiran su waliyai ma'ana ai amfani da lafazin waliyai a kansu shine itlaqu lafzil walayati alaihim annahum zuhadun ubadun eh ku za ku gyara shi sa na karanta so nake ku gyara wurin yawwa wa amma in kana sababu itlaqil walayati alaihim annahum a cire bihim din yawa ba daidai ba ce kuskuren bugu ne amma in ya zama cewa sababin amfani da lafazin walaya a kira su da shi a ce su waliyai ne ya zama an yi hakan ne kawai saboda annahum zuhadun wai su masu gudun duniya ne ubbadun masu bauta ne wa annahum mutanazzihuna an kathirin min ad-dunya kuma su masu tsarkake kansu ne daga da yawa daga cikin duniya ma'ana ba ruwansu da duniya wa annahum muqbiluna ala amri akhiratihim kuma cewa sun fuskanci lamarin lahirar su kawai wa fihim mukashafatun kuma suna da wasu 'yan abubuwa na kashafi da ake musu a dan wai bude musu gaibi su gani su ce yau sun ga kaza gobe sun ga kaza sun yi tafiya akan ruwa da makamantansu wa ikhbarun bi ghaibiyyatin ko kuma su bada labarin wani abu da na gaibi wa yahsulu lahum khawariqu adatin kuma suna wani abu na da ya saba wa al'ada shine khawariqu adat khawariqul ada jam'i ne na khariqul ada khariqul ada shine duk abin da yake ta al'ada abin da ba a saba ganin sa ba idan ya zo daga annabi ana kiransa me mu'jiza ko yau in ya zo daga wali ana kiransa karama yau to duk abin da yake ya saba wa al'ada shi ake nufi da khawariqu adat ba wai sunansa ne na shari'a na shari'a ba in sunansa na shari'a ne za a duba waye yayi in daga annabi ne to mutane suna kiransa mu'ujiza kamar yadda malaman ilmul kalami suka fi sani kuma har ya shigo cikin dai jama'a suna amfani da shi duk da cewa a cikin alkur'ani da hadisai abinda abubuwan da annabawa suke yi na mamaki ba sunansa mu'ujiza ba Allah ba haka ya kira shi ba a qur'ani ana kiransa ne ayatul anbiya'i ayatul anbiya'i barahinul anbiya'i ko albayyinat wannan shine lafazin da Allah madauki amfani da shi a cikin alkur'ani amma dai a cikin littafan malamai masu harkar ilmin kalami ya shigo kuma cikin littafan a aƙida ana kiransa mu'ujizozi har akwai lafazin ijazul qur'ani da makamancin waɗannan abubuwa za ku ji ana faɗi wannan dai ya zama ana amfani da shi ɗin ba matsala yawwa to amma sunansa na cewa wani abu ne da ba a saba ganinsa ba shine ake ce masa khawariqul ada yawwa da fatan mun gane to sai ke cewa in sababin da yasa ake kiransu waliyai shine saboda su sun siffantu da waɗannan abubuwa ne kawai mutum ne mai gudun duniya mutum ne mai yawan ibada ba ruwansa da duniyan nan kuma sannan ya fuskanci lahira sannan kuma ga 'yan wasu abubuwan labaran gaibi yakan ambata kuma sannan ana ganin wasu 'yan abubuwan mamaki a gunsa sai sai fa inna hadhal qadra yace to wannan in dai wannan gwargwadon shine yasa ake ce musu waliyai to ai irin wannan abun ma يحصل أيضا لكثير من المتزهدة ومن له بعض فلسفة وعلم من, من الذين داووا نفوسهم وباطنهم من غير هذه الأمة ko batinahum min ghairi hadhihi al-umma yace in dai wannan gwargwadon ne in dai wannan misalin wannan shine mizanin a gane cewa mutum waliyi ne to sai ce ai wannan yana faruwa daga masu gudun duniya da kuma wasu mutane masu falsafa da ilimi a waɗanda suka wato suke magani wa kansu zuciyarsu wato da zahirinsu da batsininsu min gairi hadhihi umma amma kuma su ba a wannan ma al'umma suke ba ma'ana akwai mutanen da su ba musulmi bane irin wannan abun akan ganshi a wurinsu zaka ga a cikin waɗanda ba musulmi ba ana samun mutanen da suke masu gudun duniya har zaka ga ana wa'azi suna kuka ko za a gansu kuma ba ruwansu da duniya sun kyamace ta sannan kuma suna da wasu abubuwa ma da suke yi su ma na ban mamaki sai ce in wannan ne kawai mizanin da zai sa a gane wali sai ce to wannan ba daidai ba ne mizanin wali shine wancan abin da aka faɗa a baya mumini ya karbi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga farko har ƙarshe baya kyamar wani abu na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya sallama wa dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda shi a ƙarƙashin annabi zai tafi yau amma in ya tsallake annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba ruwansa da shi shi ma zai karbo daga Allah to ya fita daga layin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yana fito da wani abun mamaki ana gani mun fahimci wannan yauwa sai yake cewa fa zakara don haka ibn tamiya ya ambaci amthilatan min turki kamar misalin kasashen turk na ga mana abin da ake nufi a wancan lokaci ko ya'ani ar-rus al'an yana nufin rasha mutanen rasha wa ila turkistan da kuma kasashen turkistan da makamantansu da na gaya mana makon da ya gabata yace wa ma haulaha da kuma kasashen da suke kewayen waɗannan wurare yace wa minal hindi da kuma mutanen indiya za ga a cikin mutanen indiya akwai masu bautar su za ga suna sa kayan su na rashin gudun duniya har da ba mu labari da wasu daga cikin wanda suka yi suna a wannan kuma ma 'yan siyasa ne irin su mahatma gandhi da makamantansu kawai na ba da misalin da shi ne dan shi muna ganin sa a hoto da makamantansu wasu sun san shi sun karanta wasu abubuwa a kansa amma in ba haka ba za ga a cikin masu ibadar su har masu kallon fina-finan su za su ga akwai masu ibada a cikin su waɗanda suke sa wannan kayayyakin nasu orange kala din nan wanda kullum ba su da aiki sai zama abun wannan gumakan nasu suna bauta har za ga a yi addu'a ana sun sun da kai ana kuka kuma ba a damu da duniya ba akwai irin wannan mutanen to shine suke cewa wannan in dai alamar wali shine kawai ya zama da wannan surar to wannan ba za ta zama alama karbabbiya ba alama karbabbiya ita ce zama ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk mutumin da bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kafiri ne yauwa babu kwanton wannan abu kwata-kwata to shi ne ba da misali da waɗannan ƙasashe ya ce wamin alhindi wamin khurasan da kuma ƙasar khurasan shi ake ce mawara an nahar ƙasashen tsofin ƙasashen da suke ƙarƙashin inda a yanzu ana ce masa iran duk khurasan tana ciki wa kadhalika min al-yunan hakanan daga mutanen yunan suwa yunan mun yi magana akan su makon da ya gabata ko su ne yauwa yace haula fihim unasun نقل من نقل المستفيد أنه يحصل لهم خوارق عادات كوربا تكانين يحصل دا لهم إن أكوي لهم دبان يحصل دبان mai rubutun kasancewar daga bakin kasat yake daukowa shi yasa wani lokacin ya hasul lahum in yi daga bakin malamin sai ya haɗe su kalma guda kuskure ne ne yawa ya hasulu lahum mun gane gu yawa sai yake cewa waɗannan mutanen ha'ula ya ce fihim unasun akwai mutanen da nukila an ciro mana an ruwaito an karɓo mun karanta a wurare da yawa min naqlil mustafidi daga wato cirowa karɓaɓɓiya mai wato da mutane da yawa suka roto an ce al-mustafid abin da mutane da yawa suka ruwaito shi shi ne mustafidi annahu cewa su waɗannan mutane yahsulu lahum khawariqu adatin wato abubuwan mamaki sukan faru ma a hannunsu ko ta hanyar tsafi ta hanyar aljinu ko za ga musamman mutanen indiya mashhure ne akan harkar tsafi yauwa haka yahudawa tun ya bude hannunsa a ga wani abu ya fita ya nuna ya kalli mutum bango ya tsage ko ya ga wani kansa ma ya cire ya koma gangar jikin daban kan daban alhali ko duk rufa'ida ne duk irin waɗannan abubuwan ana yin su kuma sannan ga ma muna gani bokaye da suke abubuwan mamaki duk wannan ba abun mamaki bane harka ce da aljanu amma ba walittaka ba ce yauwa mutumin duk da zai harka da aljanu zai samu irin waɗannan abubuwa yauwa kana zuwa ya baka labarin abin da ya kawo ka da menene duk ba abun mamaki bane dan sun yi wannan domin suna hulɗa ne da aljanu ba wasu dabaru ko kuma wani ilimi ne da wasu mala'ika zai zo ya gaya musu ba aljanu suke hulɗa da su wannan kuwa hulɗa da aljanu da fito da wani abun mamaki ko yayi wani abu dai da ba a saba gani ba ba alama ce ta waliyi ba mun gani ɗaya ne daga cikin alamomin da bayan an samu imani da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah ya so ya karrama shi zai iya bashi irin wannan abubuwa a ga wani abin mamaki ya auku a hannunsa wannan shi kuma ba daga gare shi yake ba karamar waliyi ba shi yake tsara ta lokacin da ya ga dama ba Allah ne yake karrama shi shi yasa ake kiranta karama me yasa ake kiranta karama karama ce saboda Allahu tabaraka wa ta'ala huwa alladhi yukrimuhu shi zai girmama shi a gaban mutane musamman ya shiga cikin wani yanayi abin mamaki ana samu daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama irin waɗanda akwai waɗanda suke mustajabar du'a irin su sa'ad bin abi waqqas wata ta taɓa masa rintan gona yayi mata addu'a saboda shi mustajabar du'a ne Allah madaukaki ya nuna gaskiyar abun ma har matar ta mutu irin waɗannan abubuwa Allah ya nuna wani abu da mutum ya faɗa cewa in sha Allah in ku kaza ne to za a ga kaza ba na taɓa baku labarin wani daga cikin magabata can zamanin tabi'ai lokacin da ake ba da irin albashi ɗin nan in an samu ganima ko kuma dai daga baitul mali ana ba mutane abubuwan da za su gudanar da rayuwarsu na abinci wanda za ka iya kiransa albashi ko wani bawan Allah nasa bai damu da abin da ake bashi ina ji a karatun abin nan khutuwat ila sa'ada mun kawo wannan kissa wani bawan Allah in aka bashi nasa albashin sai ya dauki albashin nan gaba ɗaya je kai gidan wani talaka mabukaci gaba ɗayan abin da aka ba shi haka zai ɗauka ya bayar sai koma ya zauna haka ya haƙura ba abin da ya dame saboda shi ya duniyar bata dame shi ba kuma waɗannan abubuwan ba sa ma gabansa aka abin nan suka ruwaito cewa idan ya koma gida kuwa yana dubawa ƙarƙashin filansa sai ga wannan abin da ya ɗauka ya je kai wa wani Allah maɗauki ya dawo masa da kayansa wannan karama sai Allah maɗauki yake karrama shi da ita ba wani abu bane ba aljanu bane ba komai bane wannan ya faru a gun mutane da yawa irin waɗannan abubuwan mamakin ana yin su amma ba su dabaru bane shi ne ai har a wannan labarin wani mutumi da ya ji cewa haka abin yake aukuwa ga wannan sai shi ma ya ɗauka wata rana ya ɗauki albashinsa da aka bashi sai je ya kai wa talaka ya dawo gida ya ɗaga filo sai bai ga komai ba shi ne sai ya tafi ya samu wani mutumi kai ba haka aka ce a kanka kana kaza kana kaza ba sai ce i sai ce to ai ni na gwada kuma na ga ba haka ba shi ne sai ai kai ka gwada Allah ne ni kuma ba gwada shi nake ba yawa yace kai ka je ka bayar ne domin idan ka dawo ka gani kai ma zai faru gare ka ko ba zai faru ba ba dan ka taimaka wa miskinin ka kai masa ba ko yawa wannan kuma a babin ikhlasi yana aukuwa don haka magabata ana samun irin wannan amma duk bayan an samu me imani da Allah da imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba harka ce ta aljanu da makamantansu ba to waɗannan abubuwan ban mamaki din ba su kadai ne suke zama alamar waliyi ba shi abin da malamin yake so mu gane kenan ana yawwa duk waliyin da ko kuma duk mai da'awar walittaka in ya zama yana watsi da shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda da yayi aiki da sunnar annabi ba ko ya kyamace ta ko ya ce ya gaya mata da wata kalma ko ta izgili da makamancin wannan ko kuma ya ce shi ya tsallake annabin ku jahilai ne kuna amfani da zahiri ne shi yana da batsini yana hulɗa da Allah tsakaninsa da shi da rek baruwansa da annabi to wannan ya fita daga mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba wali bane a ba za a kira shi wali ba Allah kyauta to shine sai ke cewa wa anna indahu kuma suna da zuhdan wa ibadatan ku ƙara alifin wannan bayan zuhud bayan dalun inna tunda an ce anna dole ta zama tana da ismu ismu inna mansubi ne wa anna indahum zuhdan ba zuhudun ba wa anna indahum zuhdan alifin za ku ƙara da tanwini suna da zuhudu wa ibadatan ila akhirih har zuwa ƙarshe da makamancin wannan sai ce fa in kana to na ce muku dama ku yi haƙuri maganar ta baki ce haka aka rubuto ya ce fa'in kana ya ce sai ya katse ya ce shekul islam ka annahu ya tanazzalu wa yunaziru ibn taimiyya a nan kamar yana saukowa ne a matsayin akwai abin da masu ilimin munazara mun san munazara munazara da mujadala ilimi ne mai fagen kansa da ake karatunsa ake sanin yadda za a yi ka tattaunawa da abokin husuma ita ake cewa munazara wadda a hausance muke cewa mukabala ko yau to da larabci sunanta munazara ko mujadala wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan yawa to wannan tattaunawa tsakaninka da abokin husumarka shi yana da hujjojinsa kana da naka ku tattauna wane ne yafi karfin hujja akwai abin da ake ce ma at-tanazzulu ma al-khasbi yawa sunan tsari ne abinda ake nufi in kana tattaunawa da mutum sai ya kawo wani abu yace ni a fahimta ta kaza fa shine kaza to sai ka ce eh a dauka haka din ne ba tare da ka da hakan ba sai ka ce a dauka hakan ne to amma akwai kaza akwai kaza ma'ana in mun bi wannan din ma ga inda zan zo in sare maka wannan abu ba shi da asali to wannan sakkowa daidai da shi din ka yarda da abun da baki ko da batininka ba haka ka yarda da shi ba ka ce aje din wannan shi ake ce ma at-tanazzulu ma al-khasmi yawwa to shine ne yake faɗa cewa ibnu taymiya a wannan tsarin nasa kamar yana tanazzuli ne yana munazara da waɗannan mutane to sai yake cewa fa in kana mu koma mu dauko fa in kana nan mu kyale wannan abin da ya faɗa tsakani yace fa in kana madarul walayati wa itlaqu na'am wa itlaq ismil waliyi ala man indahu zuhdun wa ibadatun aw khawariqu adatun fa ulaika aidan kadhalika sai ke cewa to mu ɗauka ma abinda ake nufi da waliyi madarin wato abinda waliyi lafazin waliyi ke kaiwa ya komo a kai ma'anar waliyi tana kaiwa ne ta kai kawo tsakanin wannan ma'ana ta cewa mutum zai zo da zuhudu da ibada da kuma gudun duniya in wannan shi kawai ake kallo sai ce fa'ula'ika aidan kazalika to waɗancan kafiran da mutanen indiya da mutanen turku da mutanen waye su ma da suke gudun duniya har suna kuka ana wa'azi suna kaza suna kaza to su ba ku kira su waliyai mun fahimci abin ma'ana yana cewa ne in ma mun sauko mun yadda da cewa abinda ake in alamar waliyi shine ya zama mai kaza mai kaza kamar da kuke faɗa yana wasu abubuwan mamaki yana mukashafa yana da sauransu sai mu ce a to ai waɗancan mutane ga su ba su yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba in dai wannan ne su ma suna da shi za a gansu suna zuhudu suna gudun duniya suna kaza suna kaza suna kaza to za ku kira su waliyai a musulunci mun fahimci wannan yawwa to shine sai yake cewa mun gane wannan da yake cewa fa in fa in kana madaru madaru shine a wato inda abu yake kaiwa ya komo yawwa asalin sa in dai walittaka da kuma ai amfani da sunan waliyi a dora wa mutum yana kasancewa ne akan mutumin da yake da zuhudu da ibada da kuma abubuwan mamaki yace fa ulaika aidan kazalika to wadancan kafiran su ma haka ne sai sai lakin hum kuffarun bil ijma'i amma da ijma'in musulmi duk musulmi sun yadda masu bautar wuta majusawa musulmi ne ko kafirai kafirai ne masu bautar gumaka a indiya ko bautar shanu ko bautar wannan gunkin tasu mai hannu shida ko bautar macizai bautar kai haffarji suna bauta masa bautar beraye na taba ku kisa beraye ko wasu beraye aka samu guda bakwai suka shiga wani temple na yahudu da suka shiga sai suka dade aka ga ba su fito ba sai aka leka aka ga ba wanda ya ba su abinci wai sun rayu sati biyu ba su ci abinci ba ba a ga dai abin da suke ci ba shikenan sai aka ce wannan ai Allah ne ya shiga jikin waɗannan berayen sai aka koma ana bauta musu wannan komai haka mutanen inda suke to ai kun ga dai da ijma'in musulmi waɗannan mutanen kafirai ne ko to amma a cikinsu ana samun wanda ba ruwansa da duniya a cikinsu ana samun mai ibada har da kuka a cikinsu ana samun wanda ma yake abubuwan ban mamaki to idan dai alamar wali ita ce waɗancan abubuwan kawai da ibada da zuhudu da gudun duniya da kuma cewa wasu abubuwan mamaki suna faruwa a hannunsa in wannan ne kawai ake gane wali to kenan waɗancan ma za a kira su waliyai tare da cewa al'umma gaba ɗaya sun yi ijima'i akan cewa kafirai ne ba musulmi bane saboda me ba su yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mun fahimci abu don haka ba zai yiwu ba mutum ya zama waliyi alhali bai yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bai karbi shari'arsa ba daga farkon shari'ar har ƙarshe da ita zai aiki ya sallah irin na mutane ya azumi irin na mutane ya je haji ba zai kira shi kauyanci ba ya karbi komai na ibadar Allah madaukaki kuma ta hanyar manzon Allah sallallahu ba ta hanyar Allah direct ba to wannan sai ya zama musulmi kuma zai samu walittaka amma in ya tsallake ko bi waɗancan abubuwa to ba zai zama musulmi ba ballantana ma a kira shi waliyi mun gane yawwa to shine sai ke cewa lakin hum kuffarun bil ijma'i li'anna muta'abbidatal yahudi yace domin masu ibadar yahudawa wa zuhadan nasara da masu gudun duniya daga cikin kiristoci kad yakunu lahum buka'un zaka gansu ma hassuna kuka min khashiyatillahi na tsoron Allah ana samu ne ko ba a samu kaje ga yahuda lokacin da suke at-tahannud in suna addu'a suna yin haka ko shi ake ce ma at-tahannud wannan girgiza kan da suke yawa ko at-tahawud akwai kuma kiristoci za ga ana addu'a an rinsa ido haka a kutoci ana wa'azi mutum yana ta kuka kamar yadda za ga masu hanyoyi da yawa za ga ana wa'azi suna kuka mai shi'a kaga ana ta an zalunci wane ne ana ta ihu ana ta kuka cewa an cuci ahlul bait ko ba haka bane kuka dan haka ba zai zama alamar walittaka ba alamar walittaka shine yadda da shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine sai yake cewa suna yin buka'un min khashiyatillahi wa qad yakunu indahum khawariqu adatin kuma kai zai iya zama ma suna da wasu abubuwan ban mamaki suna gudana a hannunsu yace wa kadhalika zuhadu wa muta'abbidatul hindi haka nan masu gudun duniya da masu bauta a indiya a wa turk wal furs da turkawa da furs da farisa kenan mun ce farisa annafin iran واليونان da greece yace ila akhirih har zuwa karshe yace haula'i kuffarun bil ijma'i wannan ba wanda ya taba sa su a cikin musulmi ko za ka ga mai bautar gunki daga cikin indiya ka kira shi musulmi ba musulmi bane ko yana kuka ana wa'azi ba musulmi bane ko yana sa gyauto da mayafi baya sa hula yana tafiya kafarsa ba takalmi saboda baya san duniya ko yana ya rabu da komai da kowa kamar misalin wancan da muke ba da labari makon da ya gabata shugaban kasar da ya gudu gona ya ɗauke albashinsa ya ba wa talakawa da sauransu in ba musulunci ba za a kira shi waliyi ba mun fahimci abin yawwa shine zancen to shine sai yake cewa wa kadhalika mun wannan sai ce hum haula kuffarun bil ijma li'annahum lam yattabi'u muhammadan sallallahu alaihi wasallam to ga inda zancen yake me yasa ba su zama musulmi ba ballantana su zama waliyai dan ba su bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yauwa domin kuwa ba zai yiwu ba mutum ya zama waliyi bayan ko ya ki bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walam yakunu muslimina zahiran wa batinan kuma ba ma musulmi bane a zahirin su da batinin su sannan har yanzu sai ke cewa fa idan don haka mal farqu menene bambanci fil hali a wannan hali baina haula alladhina du'iya fihim alwalaya tsakanin waɗancan da aka yi musu da'awar walittaka wadda'au kuma suka yi da'awar alkhuruj an shari'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam suka fita daga wato suka yi da'awar cewa sun fita daga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ulaika me bambancin su da waɗancan mun gane yawwa waɗannan da suke da'awar su waliyai ne kuma suke da'awar cewa su fa suna da hanyar da suke samun shari'a ba ta hanyar da manzon Allah sallallahu Alaihi ya zo da ita ba sallah suna da yi azumi ma suna yi amma su a ganinsu ba shi ne ainihin abin da ya kamata a yi ba suna da wani abu daban da ya fi wannan muhimmanci shine suna zaune suna gyara zuciyarsu suna da alaka da Allah direct wannan shari'ar ta zahiri masu bin zahiri amawa jahilai su suke bi mun shajin dai wannan suna faɗa ko ba ka ba yawa zuwa haji da umara da sauransu su kira su ƙauyanci su suna da hanyar da za ka je gun wani mutumi ko wani shehi daga ka bi shi in dai ka yadda kana cikin mabiyansa kuma ka bi zikirinsa kana yi to shikenan ba ruwan kama ko baka yi haji ba kawai kai tabbas za ka shiga aljanna to wannan hanyar mai bin wannan mai wannan tunanin menene bambancinsa da waɗancan kafiran da suke kuka ana wa'azi da suke yin abubuwan mamaki a hannunsu da kuma suke gudun duniya suke bauta mai bambancinsu yawwa babu bambanci in har an ɗauki cewa alamar zama waliyi shine kawai waɗancan abubuwan ban mamaki tun waɗancan masu bin waɗannan shehunan su ma suna faɗa suna yan karamomi ana kaza ana mukashafa da sauransu kaga kenan in wannan ne alamar walittaka to akwai kafirai ma wanda mu da su duk an yadda kafirai ne amma ana samun irin wannan abun a hannunsu don haka ashe kenan a waɗancan me yasa aka kira su kafirai su mutanen indiya da sauransu me yasa aka kira su kafirai dan ba su yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bi shari'arsa ba don haka ashe kenan mutum ko yayi da awar musulunci musulunci yana la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ya zama yana kyamar shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiranta kauyanci yana ganin shi yana da hanyar da zai tsallake annabi sallallahu alaihi wasallam ya je aljanna ta hanyar wani daban wanda ba annabi ba ko kuma ma shari'ar annabin ta kauyawa ce su suna da wata hanya daban da suka tsallake annabi sallallahu alaihi wasallam daga gun Allah za su karbo to wannan hukuncin sa ɗaya da waɗancan mutanen da wato ba musulmi bane saboda ba su yarda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko da suna da ibada ko da suna da kuka ko da suna da gudun duniya ko da da suna abubuwan mamaki da suke gudana a hannunsu ina fata da yanzu kun fahimci abin sosai yawwa to mu ci gaba sai ke cewa fa idza qila inna indahum khawariqu adatin a khawariqa adatin in muka ce suna da khawariqa adat abubuwan mamaki fa naqulu sai mu ce inna khawariqal adati to mu ce musu ai abubuwan ban mamakin nan da suke keta al'ada laisa huwal karama ba shine karama ba abun mamakin nan da ke aukuwa a gun mutane ba shine karama ba fallazi yu'ti Allahu jalla wa ala al-awliya'a abinda Allah ke baiwa waliyai hiyar karamatu shine ake cewa karamomi lalle ne fa mutum yadda akwai karamar waliyai ba ita ake musu ba yawwa waliyai suna da karama mun yi magana akan wannan yawwa don haka abinda Allah ke biyo waliyai na mamaki shi ake ce karama wa ammal khawariqu amma kawai abin da yake ya saba wa al'ada abun mamaki ne shi fa innaha to waɗannan abubuwan ta jiri saharati suna aukuwa hatta a hannun masu sihiri bokaye da masu asiri da kuma 'yan duba da makamantansu suna yin abubuwan ban mamaki mun fahimci wannan wa tajri lil kahana suna aukuwa ga kuma wato masu bokaye sahara masu sihiri kahana sune bokaye wa tajri lil shayatin tana aukuwa ma a hannun shaydanu wa ghairi zalika da makamancin wannan fa husulul khariqi lil adati kamar irin dai abin da dai ake ta faɗa za ku ji waɗanda ake cewa malamai musamman wanda 'yan siyasa suke amfani da su a jegun malami ne a je wata ƙasa a ɗauko wani malami saboda a samu abu a samu mulki zaga ana ta wannan tsafe-tsafen a zo da mutumi ya yi maka wani abu a gaban wani babba shi dan koren da ya je nemo shi akwai abin da za a bashi ya zo gaban shugaban ya masa wani dabaru ya tashi ya rude ko ga mutum a gabansa gangar jikin daban kan daban wani aka taba cinye sa gadan gari ya fito duk irin waɗannan abubuwan sai ya zabura sai ya ce to ai dama mu irin lamarin mu kenan shikenan sai a ce to mallam yanzu me kuke so yau shi kuma ya ɗauko duniya mai yawa ya faɗa ya ce a bashi yau kuma a bashi akan zai musu aiki haka ake cewa ko sai ya je ya ta yin abu ya ta kulumbotan sai hulɗa da aljanu ya fidda mutum daga addinin musulunci dama shi ya riga ya fita ba ruwansa da shi yau Allah maɗauki ya kyauta to waɗannan irin abubuwa ɗin in wai dan su ne ake gane alamar waliyi to ai masu sihiri ma da shaidanu da bokaye duk suna yi kullum muna jan hankalin mutane irin masu yin wannan aiki a daina kiransu malamai yauwa ba malamai ba ne a ce musu bokaye wannan shine sunansu na yanka yin adalci kenan ko ba haka ba ne yauwa amma mutumin da in an ce malami malami shine mai koyar da addinin musulunci yauwa ko alaramma ne yana da almajiransa yana koyar da alkur'ani ko malami ne a zaure yana ilmantar da darussan fiqhu da qur'ani da tafsiri da makamantansu da kuma koyar da addini dai a wurare da yawa amma mutumin da za a zo ya ce a kawo kaza a kawo kaza a yanka menene a je a yi menene waɗannan ba su ne malamai ba ina fata mutane su ceci imaninsu su daina zuwa wurinsu musamman mata dama ba su da ba su da kastama irin mata da 'yan siyasa ko da kuma ma'aikatan gwamnati masu son kujera kafta kuci to allah kyauta na'am bismillah na'am sai su je su yi wancan wannan wani abu ne da ya auku kasancewar ba a kula da rayuwarsu wajen wancan aikin da suke ba wasu abin da ya jefa su kenan sai suka fada hannun bokwaye akwai bokwayen da sunansu bokwaye surfan ba ruwansu da koyar da addini wannan zancen da su nake akwai kuma wanda suka auka cikin abin saboda talauci to su ma a yi musu wa'azi a tsoratar da su da abin da ke aukuwa cikin waɗannan abubuwa in ba su sani ba wanda suka sani ko to sun zama ɗaya hukuncin su ɗaya da waɗancan bokaye yau ko da suna da koyar da addini ina fatan fahimci abu tambihin naka yayi kyau kwarai da gaske yawwa misalai ne dama ake bayarwa to sai ce wa ghairu zalika da makamancin wannan sai ce fa husulul khariq lil adati faruwar wani abun mamaki kawai laisa burhanan ba alama ba dalili bane ala anna man hasala lahu akan cewa wanda ya auku wannan abun mamakin ya auku gare shi waliyun ko a ce masa waliy min awliya illahi daga waliyan Allah yace khariqul lil adati abinda ake nan zai mana bayani ne me ake nufi da khariqul lil ada menene abin da ke keta al'ada yace misal yukhbiruka biha ay mathalun yukhbiruka biha fi nafsika wani misali ne da yake baka labari a zuciyarka ko ya baka labarin kai wani abu da ke tare da kai kamar da waɗannan bokaye suke misali an yajriya shay an yujriya shay an gariban ko kuma ya aikatar da wani abu baƙo ba a saba ganin sa ba ya ja ƙasa kawai sai ruwa ya fito yawa ko ku ganshi kawai mutane suna zaune sai a ganshi yana yawo a iska haka kawai yana taka iska yana yana tafiya yawa waɗannan abubuwan da ya kun san da yawa daga cikin su abubuwan mamaki abubuwan mamaki da suka faru a hannun mutane mu a Afirka ba abun mamaki bane ai ba bakon abu bane ana ganin sa da yawa mislu an yatanaqala min makanin ila makanin bi sur'atin ajiba yawa ya tashi daga wani wuri zuwa wani wuri da wani sauri abun mamaki wani a ce duk juma'a shi a maka yake sallarsa ba tare da an ga ya hau jirgi ba yawa ko ana tafiya tare da shi kun taho tare an shiga mota sai ya sauka wai zai ko biya bukatarsa sai ku je in kano za a tafi sai a je kano sai a same shi yau sai ya ce ai su haka da malamarin su yake in wata hanya ya samu ya biyo yau ma'ana karama sai yake so ya nuna muku to waɗannan abubuwa su ake ce kawariƙul al'ada abubuwan da suka keta al'ada misal an yahdura yuhdira ko yahdura shay'un min al'at'ima ko yuhdira kenan misali ya zo da wani abu na wani nau'in abinci laysat fi awaniha ma'ana ya zo da wani abin da aka saba shi amma ba a lokacinsa ba abubuwan da ake samu na abinci a lokacin sanyi sai ya zo da su a lokacin zafi ko abin da aka samu ba abin da aka sani ba a samunsa sai a lokacin zafi sai ku gan shi ya zo da shi a lokacin sanyi haka wani abin mamaki ne to sai ce irin waɗannan misalai bayar akan su ake nufi da khawariqul ada ba annabi zakariya da ya shiga gun maryam ya ga nau'in abinci iri iri ba sai an nalake hada ina ka samu ina kika samu wannan tace huwa min indillahi yawa daga gun Allah to kaga dama su lamarin su daga gun Allah din ne mala'ika ya kawo mata a matsayin ta na wadda Allah madaukaki ya so karramawa yawa haka nan shi kuma annabi zakariya dama annabin Allah ne yawa to irin waɗannan abubuwa din su ake ce makhawariqul ada yace hadhihi tahsulu lis-saharati ba nahsulu bane tahsulu ne dugo biyu ne ya ce waɗannan irin abubuwa sukan faru ga matsafa ma za ka jagu mai tsafi ya maka irin wannan abu daga ya fayau haka sai ga lambu ne ga kanan a ciki da komai da komai ka ga ya kawo maka duk kayan marmari ya aje maka a gabanka me abin mamaki a ciki yawa wani zai shigo sai su shigo da zaki a hannunsa yana janye da shi kai kana zaune kai kake ganin wannan abu ko ba ka ba ya ɗauko ɗan adam a ga ya ba wannan zaki ya cinye kuma sai a ga ɗan adam ɗin ya fito yana tafiya duk waɗannan abubuwan ba wani abun mamaki bane tunda harka ce ta shaidanu da masu sihiri kuma idan sun yi baya nuna cewa su mutanen Allah ne shikenan abin da yake so mu gane sai sai wa tahsulu lil kahana na'am tambaya ce mm na'am sai wani ya zo yana tallan magani mm sai ya ce amma maganin ba su ne na'am muna da yawa Mm.
sai wani ya zo ya ce a ba shi maganin ba su na'am to da aka ba shi maganin ba su ne sai ya ɗauko mishi wani abu a cikin leda mm sai ya ce sa hannun sai danne a ƙasa- a wani a ƙasa na'am yana goga wani abu shi kuma hannunsa na'am sai ya ce to ya ɗaga hannunsa yana ɗaga hannunsa sai wuta ta tashi Mm.
sai ta kama wannan abun ta nan shi na'am wannan maganin idan ya karɓa ya ma- ya yi amfani da shi a wani a matsayin ya yi wannan ba alama ce ta maganin basir ba maganin basir duk abin da ke magani maganin basir basir a jiki take ko yawwa a tashannuj ne yake faruwa ga mutum ya rika bayan gida mai tauri ya zama ya ki ba fita wani lokaci haka maganinsa a ba mutum abin da zai sha bayan gidansa ya zama mai taushi ya zama a hankali a hankali har ciwo ya tafi amma abin da za a danne wuta ta tashi wannan ba alama ce ta maganin basir ba wai wannan rufa'idu ne Allah kyauta wato matsalar ita ce uh, muna cikin wani yanayi abin takaici abin takaici wallahi duk dan adam a yanzu ba mu da wasu tsare-tsare ah, zan ce ko an ce akwai ko da akwai tsarin ba a bi masu s- dorawa su sa abin ba sa kula da cewa ana bi kowa zai iya fitowa da abin da ya ga dama ya yi shi ba mai bincikensa masu sai da maganin nan duk da ana faɗa akwai doka amma ba a tsabbaka dokan a kansu gwamnati ta bar abubuwan kowa sai ya zo ya sayarwa mutane maganin da ya ga dama ya ce wannan na kaza ne to idan ya zo yana yawo a mota ɗin nan ko kuma yana yawo da baransa da lasifika sai ya daɗe yana muku wa'azozi da sauransu don ku ji cewa shi na Allah ne ku zo ku saya in duk ba a saya ba to sai fara shiga waɗannan abubuwan ban mamaki saboda in kuka ga yana yin wani abu na mamaki shikenan sai a zo a yi ta saya ala ka ga mahadda wani abu da yake a to lalle ashe maganin sa da gaske ne kuma sai a kyale mutane ba a bi ba za a bi waɗannan mutane a je a kama su a hana waɗannan al'amura ba wannan shine abin da yake cutar mu a ƙasar nan kowa zai abin da ya ga dama ba mai ɗora masa cewa a daina kaza a bar kaza kuma wannan shine ke sa al'umma wato duk wani abu na shaidanci da menene a shiga cikinsa Allah ya kyauta mana Mm. to sai sai wata hasulu lil kahanati bokaye ma irin waɗannan abubuwa suna faruwa gare su wata hasulu lil musha'widina haka nan tana faruwa ga yan surkulle sune musha'widin sune dai duk waɗancan yawa fal khariqu lil adati abin da ke keta al'ada ba a saba da shi ba amrun wani lamari ne wanda yake yashtariku bainal anbiya'i war rusul yana aukuwa yayi akwai akwai musharaka lafazi ne da in an ce yayi musharaka ma'ana lafazi ne da ya kunshi abubuwa da yawa abin da annabawa suke zuwa da shi shi ma khariqul lil adami mun gane wannan wa ma bainal awliya'i hakanan abin da waliyai suke zuwa da shi wanda Allah ke gudanar da shi a hannunsu wanda ake cewa karama ko shi ma khariqul lil adami wa ma bainal musha'widhina wal kahnati was sahrati wal battalun hakanan kuma wal battalin ya kamata a yace hakanan tsakanin wa- ma'anan masu surkulle da kuma bokaye da masu sihiri da kuma mabarnata dai iri iri yace duk waɗannan masu irin wannan abun duk abin da suke aikatawa in dai na mamaki ne ba a saba da shi ba sunansa khariqul lil ada amma in annabi ne sunan nasa me mu'jiza in waliyi ne sunan nasa me in kuma mai sihiri ne sunan nasa shi ma sihiri bokanci da sauransu tsafi mun gane wannan amma dukkanin su sun shiga karkashin wannan suna na khawariqul ada mun mun gane abun yawwa in an ce khawariqul ada shine abin da yake ta al'ada ba a saba ganin sa ba don haka ashe kenan kar mu dauki lafazin khawariqul ada shi kadai ya zama mana alamar waliyi domin kuwa khawariqul ada lafzun yashtariku fihi iddatu ashiya abubuwa wa- lafazi ne da abubuwa da yawa sun shiga karkashinsa akwai wannan akwai wannan akwai kuma wancan mun fahimci abin yawwa to shine sai yake cewa fa in kana al khariqu akwai bayani da yayi mai muhimmanci zamu ji shi insha Allah yana nan zuwa yace fa in kana al khariqu lil adati utiya nabiyan ko utiya nabiyan in ya zama abun mamakin nan an baiwa annabi ne fa yusamma ayatan wa burhana to sunansa aya sunansa burhani kamar yadda ambata mana wannan shine sunansa na shari'a yau a bakin mutane ko a littafai sukan ce masa mu'jiza wa in kana al-khariqu lil adati utiya abdan salihan in ko wani bawan Allah ne Allah ya bashi wani abun mamaki a wanda yake shi shi din bawan bawa ne salihi tabi'an linabi linabiyin linabiyin ko mai bi ne ga wani annabi fa yusamma karamatan lil waliyi sai ya zama karama ce ta waliyi saboda shi wa- domin me malamai sun ce karamar waliyai shiko ne na mu'ujiza ta manzan da ya- zamaninsa duk wani waliyi da aka samu wata karama ta hannunsa to yana cikin mu'ujizozi ko ayoyi ko burhani na annabin da yake shine annabin zamanin don haka duk wani waliyi na za- zamanin yanzu in aka samu wani abu daga wurinsa na mamaki Allah maɗaukaki ya karrama shi da wannan abun mamakin tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam dai har zuwa yanzu to sunansa me karama ce gare shi amma kuma wata alama ce daga cikin alamomi ko mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda shi wannan waliyin mai biyayya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kana al-khariqu lil adati in kuma abun mamakin utiya mustakbiran aka samu wani jabberi mai girman kai wato a, yana da girman kai alal anbiya'i bai yadda ma da annabawa ba aw mubtadi'an ko wani dan bid'a aw fajiran ko wani fajiri aw kafiran ko kafiri to in an ga wani abun mamaki a hannunsa fa innahu yusamma wannan ana kiransa makhariqa shaytaniyya yawwa makhariq an ce makhariq abubuwa shine dai na khawariq yawwa abubuwan mamaki da suke faruwa daga shaidanu au min musa'ada min musa'adati shai- ah, shayatin ko kuma ya auku ne daga taimakon shaidanu ma'ana taimakon aljanu hulɗa ce da aljanu ake yi take haifar da wannan yawwa irin waɗannan abubuwan sun kai yawan da a zamanin yanzu sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un banda ta bangaren cultism da mutane suke shiga manya-manyan mutane abin mamaki da manyan masu kuɗi da manyan masu neman mulki ko masu mulkin kansu abubuwan harkar shiga cultism din nan ta yi yawa ta fantsama da duk wani mutum babba ina da wani aboki a tun da muka yi secondary da shi muka kare ban haɗu da shi ba tun 1983 ya ji labari yau shekara biyar kenan ina madina sai ya samu waya ta yake yawan buga mu waya shi yana aiki babba ne a central bank tare muka karanta accounting da shi da can to shine wata ran sai yake muna muna waya muna gaisawa sai wata nan ya bugo mu waya yana kuka babba da shi ni ce me faru ibrahim ce kaza da kaza da kaza ce wallahi sun ce in na fita daga cikin su za su kashe ni kaza nace su waye sai faɗa me yake don Allah ka yi min addu'a Allah sa in fita daga wannan yini gashi gashi babba sosai kuka yake yana cewa sun ce in ya fita za su kashe shi sai ni fahimci cewa to ashe wannan abun ba wai ga iya masu harkar eh, siyasa masu mulki ba ya yadu a cikin mutanen duk da suke son duniyan nan ta taru musu in dai har mutum zai shiga wannan yanayin to za ga abubuwa suna lalacewa kuma za ga mutum kawai kamar kalau yake amma da shi za a yanka dan adam da shi za a yi kaza da shi za a yi kaza Allah subhanahu wa ta'ala ya s- ya sauwake to shine sai ke cewa fa'idan dan haka laysa al-ibratu fi kharqi al-adati ba wai abin lura shine a ce wani yayi wani abin mamaki da yake ta al'ada ba ولهذا تعر- آه، تعرف الكرامة التي تكون للأولياء don haka ne ake bayanin me ake nufi da karama wadda take aukuwa ga waliyai ana cewa bi annal karamata cewa ita karama amrun khariqun lil adati wani abu ne da ke keta al'ada yura ala yadai waliyin ana ganin abun a hannun wani waliyi wa ayatun nabiyyi ayar annabi kuma ko mu'jiza amrun wani lamari ne khariqun lil adati khariqun li adati al jinn wal insi wanda yake ta al'adar aljanu da mutane ma'ana mu- so ne- ya kawo wani abu nan da nace yana da muhimmanci ko ina so da Allah mu saurara sosai mu fahimce shi yawa ya ake bambance ayoyi na annabawa da a- da karamomi na waliyai da kuma abubuwan mamaki na shaidanu da sihirai da masu sihiri da sauransu to sai yake cewa ana bayanin ta'arifin karamar waliyai ta ya ake gane ta cewa amrun khariqun lil adati wani abun mamaki ne ya keta al'ada ya saba wa al'ada yura ana ganin sa ala yadai waliyi a hannun waliyi wannan mun gane shi ai yawwa sai ce wa ayatun nabiyyi ayar annabi kuma amrun wani al'amari ne khariqun li'adatil jinni wal insi wanda yake ta al'adar aljanu da mutane me yasa ya faɗo nan aljin aljin wal ins saboda abinda annabawa suke zuwa da shi na abin mamaki aljanu da mutane a al'adance ba za su iya wannan abin ba a al'adance yawwa to sai yake cewa yura ala yadai nabiyin shi wannan shi ake gani a hannun annabi sai ce wal'adatu lati tukhraqu yace al'adar da ake ketawa din nan a ce abin ya saba wa al'ada lafzuha ghairu mundabit lafazinta ba abu ne da zaka iya sa ma wata ka'ida ba zaka iya cewa kawai duk abu abun mamaki ne ko to amma ya za a bambance abun mamakin annabawa daban da abun mamakin waliyai daban da abin da abun mamakin masu sihiri shi zai zo ya mana bayani sai ce li annahum qalu khariqul lil ada domin ko kawai cewa akai abun keta mamaki abun keta al'ada abun mamaki kawai sai ce al'adatu hadhihi adatu man wannan al'adar al'adar wa ake nufi muna fahimtar abin nan in mun ƙara bayanin la'alla kowa zai fahimci abu sai ce hadhal wasfu kawai wannan sifar a ce abu ne da yake ta al'ada ghairu mundabitin ba abu ne mai ka- wata ka'ida ba ba shi da wata ka'ida da zaka iya bambance wannan da wannan daga cikinsa domin sunan yayi faɗi da yawa yawwa sai ce li'annahu khariqun lil adati wa li hadha inda at-tahqiq yakunu thamma tafsilu shi yasa sai ce in aka yi bincike sosai to akwai bayani daki daki da ya kamata a saurara gashi sai ce fal'adatu lati tukhraqu lirrusuli wal anbiya'i Ai- wato al'adar da take ake ketawa dangane da abin da annabawa suka zo da shi da manzanni ayatun wa burhanu aya ce daga Allah kuma burhani ce ta cewa wannan annabi ne nan ce burhan ana nufin dalili yawwa aya ce kuma dalili ne cewa wannan wanda ya zo da abin fa ad- a- annabi ne yace fatakunu al'adatu hiya adatul jinni wal ins dan haka anan in ana zancen annabawa abinda suke zuwa da shi na mamaki al'adar wa ya saba ya saba wa al'adar aljani da mutum ko aljani ba zai iya zuwa da abinda annabi ke zuwa da shi ba mun fahimci abin yawwa ma'ana ya saba wa al'adar j- aljin- aljani da kuma mutane shi abinda manzo yake zuwa da shi a adatu thaqalain wannan duk dai karin bayani ne thaqalain sune aljin wal ins yawa sai ce qad dalla ala hadha qawluhu ta'ala fadin Allah madaukaki ya nuna mana wannan da yake cewa qul la in ijtama'at al insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira ko Allah madaukaki yace ka ce da a ce jinsin mutane da jinsin aljanu za su haɗa kai akan cewa su zo da kwatankwacin wannan alkur'ani din to ba za su zo da kwatankwacinsa ba ko da sashen suna taimakawa sashe ashe kenan wannan ayoyin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da su wato alkur'ani din nan Al- ab- aya ce burhani ne da yake ta al'adar wa al'adar aljani da al'adar mutane domin da aljan da mutum in sun haɗu ba za su iya zuwa da qur'ani ba mun fahimci abu shi yasa dama malamai suke cewa babbar ayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babbar mu'jizar sa ita ce alqur'ani har zuwa yau ya gagaru kowa babu wani dan adam a duniya da zai iya qur'ani irin na Allah babu wani aljani da zai iya babu wani haɗin wato gwiwa da zai haifar da irin wannan kokarin tsakanin aljani da mutane Allah ne ba da wannan labari babu ƙarya a ciki kuma gashi har zuwa yau har tashin duniya kuma ba za a samu ba mun fahimci wannan wannan aya ce da burhani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ce wa ammal karamatu amma ita karama fa hiya khariqul li adatil insi to ita wani abu ne da abun mamaki da ke zuwa ya keta al'adar mutane allazina fihim zalikal waliyu wanda wannan waliyin ke zama a cikin su al'adar mutanen da wannan waliyin ke zama cikin su ku fahimci wannan sosai yace qad takunu fi makanin akhara la takhriqu al'adata inda a wani wurin ne daban kila ba za ta zama abin mamaki ba amma abin mamaki ne a cikin al'ummar da yake zaune a wata al'ummar dan yayi wannan ma ba za a ce wannan yayi komai ba wani abu ne da kila ma kowa ya iya irin wannan abu mun fahimci abu don haka ashe kenan al'adar da karamar waliyi take ketawa ba al'adar kowa da kowa ba ce ba al'adar aljani da mutane ba al'adar da ake ketawa da sunan an keta al'adar aljan da mutane ita ce me ayoyin annabawa amma al'adar da ake ketawa in waliyi ne mutum in karama ce to al'adar mutanen garinsu ko mutanen da yake zaune cikinsu ita kawai ya sabawa la'alla in ya tashi ya koma wani wurin yayi abun ba za a ga komai ba ma shine abu- wannan shi kun ga wannan yanzu an samu me wani wani zabiti da zaka iya bambanta tsakanin wannan da wancan amma bai kare ba sai yake cewa har yanzu yawa sai yake cewa lakinnahu yuk- ah, yukramu amma duk da haka ana karrama shi bi hadha da wannan irin abun yace mithlu ta'amin yu'tahu fi fasl as-sayfi kamar a ganshi yazo da wani abinci fi fasl as-sayfi lokacin zafi wa huwa min ta'ami shita'i alhali abincin ba a samun sa a lokacin sanyi kaga wani abun mamaki ne kamar misali me za ku bayar yanzu hmm? abinda dai yake da wani lokaci in ba wani lokacin ba ba a samun sa kamar misali mangwaro ko kaɗanya suna da lokacin da suke yi ko kuma kaga ba abubuwa ne da zaka iya zuwa ka kai su su to su zauna su daɗe ba har ya zama lokacin kowace bukata za a same su mun fahimci wannan abu in ba a firiza aka aje su ba kamar mangoro a kasashe da sukan iya irin wannan abu mu mangoro a gun al'adar bahaushe in kaka assa ta wuce ba dama kuma ka gan shi to mutumin da ba a lokacin kaka'ar abu ba sai ya zo maka da shi wannan ai karama ce misali in waliyi ne mun fahimci wannan to amma abin da yake faɗa shine karama ce abin al'ada ne aka ya zo mana da wani abu da ya saba wa al'adar mu So, al'adar me al'adar wurin mu mu da wannan kaka'ar ta wuce mun gane abin amma da zai tafi wurin da a zamanin su su kaka'ar wannan abin ne dan ya zo da mangwaro me yi bai komai ba kaga kenan ashe abin da ake yi a al'a- al'adar da ake ketawa in karamar waliye ce ita ce al'adar mutanen da suke zaune da wannan waliyi da fatan mun fahimci abu yawwa sai ce a fi makanin yace fi makanin akhar min al-ard yace wa huwa min ta'amin shita'i fi makanin akhar min al-ard yawwa zai zama abinci ne na zamanin sanyi a wani wurin daban na kasan nan yakunu thamma shita'un ya zama cewa akwai a can din thamma ana nufin can yawwa ba summa bace samma yakunu samma shita'un ya zama a can akwai wato lokacin sanyi suke ciki fi waqti hadha saifi a lokacin da nan ana cikin zafi fa yakunu ta'amuhum ta'ama shita'i sai zama su abincin su abincin lokacin sanyi ne fa yakunu idan al'adatu fi haqqil wali adatul insi alladhina fihim dhalikal wali sai zama cewa al'adar da wannan a wali yake ta da yayi wannan karama al'adar mutanen da yake zaune a cikin su a wannan lokaci yace wa qad yakunu al-insu bi'ammatin yace ya zai iya yiwuwa kuma ta zama ta keta al'adar ba wai iya mutanen zamanin sako inda yake zaune ba a iya mutane ma baki daya yace mislul mashi alal ma'i misali tafiya akan ruwa a ga wani ya keta al'adar mutane baki daya ko yawwa awul tsayaran ko kuma a ga mutum ya tashi yana tafiya a sama awul hawa ko yana tafiya a cikin iska au ila akhirih ko makamancin da irin waɗannan abubuwa lakin haza yaxtalifu bi ikhtilafi al-azmina wannan shi ma yana sabawa ne da sabawar lokaci a wani lokacin abun mamaki ne wani lokacin ba abun mamaki bane fa masalan misali yanzu idza masha alal ma'i in ya tafiya akan ruwa aka ga mutum yana tafiya akan ruwa a sara lahu ya bisan wa masha alaihi ya zama ruwan ya bushe masa kuma yana takawa yana tafiya kamar da Allah madauke kai kasar da ruwan a tekun da su abin nan annabi Musa suka bi da mutanensa nan da nan ya rarrabe ya zama kamar dutse guda goma sha biyu ya koma gefe sai da annabi Musa da mutanensa suka wuce fir'auna ya zo da mutanensa sai ya koma ruwa kuma aka halaka su da shi kago nan daga Allah ne wannan ayatul anbiya ishe yawwa a sai yake cewa sara lahu ya bisan wa masha alaihi ko sai ce al yau wannan abun a zamanin yanzu mumkinu yana yiwuwa أنه يقوم ببعض المعالجات ال- آ- المعالجات الماء يكون يابسا akwai abubuwa yanzu da za a sa wa ruwa ya daskare ko mutum kuma ya taka ya tafi akan kankara yanzu akwai abu abun mamaki bane mun fahimci zancen nan da yake yi ma'ana yana so ya gaya mana ne wannan abun shi ma yana sabawa daga zamani zuwa zamani a zamanin da abun mamaki ne mutum ya rika tafiya akan ruwan a zamanin yanzu za a iya zuwa a samu ruwa mai faɗi a sa masa wani abu ba daɗewa ba ya zama ƙanƙara kuma a zo a taka shi a yi tafiya a kai kaga za a ce wannan ya yi tafiya akan ƙanƙara sai dai da yake duk da yake wancan ɗin a zamanin wancan abin da suke yi ba wai ruwan ne ke zama ya bisan ɗin hakikatan ba takawar kawai za ku ga yana yi yana tafiya ana samun wannan yawwa don haka shi ma dai daga zamanin ne zuwa zamani sannan sai kazalika tsayaran haka nan kuma mutum a ce ya tashi sama yana yawo a sama fil hawa'i karama yace karama ce yace al yawm ikhtalafa al wad'u yace yanayi ya canza shine al wad'u halin ya canza sara al barru wal fajir da mutumin kirki da fajiri ma ya tsiru fil hawa'i yanzu duk suna iya hawa sama su yawo akwai abubuwa ba lalle jirgin sama ba akwai jirgin sama dama an hau kowa yana tafiya a jirgin sama ko akwai abubuwa kuma da za ga mutane suna hawa suna yawo kuma a sama akwai turawa suna nan suna da abubuwa da yawa da za ga a kama wani a daddaure sai ga ko balambalan da makamantansu kuma mutum yana yawo inda da ne sai a ce me wannan ko karama ce a rika zuwa ana mai da shi waliyi ko kuma wani abu amma a zamanin yanzu akwai hanyoyi da yawa da irin wannan za su auku duk da cewa in karamar ce a zamanin yanzu ai mutum a ga yana tafiya ba tare da waɗannan ɗin ba ya taka yana tafiya a cikin sama to wani shi ma zai iya zama abin mamaki har zuwa yanzu to shi ne sai ke cewa albar wal fajiru ya tsiru fil hawa'i bi wasa'ila uhdithat da wasu hanyoyi da aka farar da su sabi yace fa idan kharqul adati bin nisbati lil wali don haka dai a takaice keta al'ada dangane da wali qaiduhu qaidin da za a sa masa shine an takuna adatun nas fi zamanihi al'adar mutane a zamanin sa ita ce yake ketawa au adatu jinsihi allazina ya'ishu fihim ko kuma al'adar mutanen jinsinsa da yake rayuwa a cikin su amma kharqul adati mun kusa karewa ko mu hakuri mu kare yace amma kharqul adati bin nisbati lil shayatin to mun ji guda biyu keta al'ada dangane da annabawa menene wace al'adar ba wai sunan ba yawwa al'adar da ta saba wa al'adar aljani da mutum ita ce ta annabawa ta waliyi kuma fa al'adar mutane da yake zaune a cikinsu ko kuma mutanen zamaninsa yawwa to shaidanu kuma fa da masu sihiri su al'adar wa suka sabawa shine ya kawo sai yake cewa amma ko kharqul adati bin nisbati lishayatin akwai lamu yau bin nisbati lishayatin a mai da alifun nan ya zama lamun kawai gulika ta a jikin ladin yau amma keta al'ada dangane da shaidanu wancan shaidanu na nufin aljanu da kuma kuma da alkahana da bokaye wasahara da masu sihiri yace fahum ya'tuna bi umurin khariqatin lil adati suna zuwa da abubuwan mamaki walakinnaha adatu man laysa minhum suna zuwa da abin da ya keta al'adar wanda ba su bane ko suna zuwa da abin da zai ba da mamaki ne ga duk wanda ba boka ba da duk wanda ba mai sihiri ba amma in boka ne mai sihiri duk wannan shi ma ba zai bashi mamaki ba kuma ji abin yawa al'adar mutanen da ba bokaye ba ba masu sihiri ba ita ce al'adar yace fasahiru yakhriqu adatan man laysa bi sahirin don haka duk mai tsafi yana zuwa da abin da zai keta al'adar wato wani wanda ba ba mai sihiri ba wal kahinu haka nan boka yakhriqu adatan man laysa bi kahinin yana zuwa da abin da zai keta al'adar wanda ba boka bane al-maqsudu min hal to nake mu gane yanzu zai kara mana bayani ma'ana dai in annabi ne yana zuwa da abin da ya saba al'adar wa aljani da mutane in waliyi ne karamar waliye tana saba al'adar mutanen zamaninsa ko mutanen da yake cikin su in kuma shaidani ne ko sahiri ko kuma boka to yana zuwa da abin da ya saba wa al'adar wanda ba irin jinsinsa ba mun gane domin me inda jinsinsa masu sihiri za su haɗu su ga wannan duk ba zai ba su mamaki ba saboda duk za su iya irin wannan kuma ji wannan abu yawwa don haka a shi da haka zaka bambance wanne ne na annabawa wanne ne na waliye wanne ne na shaidan yanzu an fahimta insha Allah sai ce al maqsudu min hadha kai duk dai abin da nake so in gaya muku a wannan wurin shine bayan bayan tafsili fi hadhihi al kalima al mujmala so nake in bayyana muku bayani daki daki a wannan kalma da take dunkulalliya wace kalma kenan khariqul ada yawwa maganar khariqul ada ba kawai haka ake barin ta ba lalle sai an yi tafsiri yawa wahiya khariqul ada yace wa anna ma atahu Allah mu gane cewa duk abin da Allah ya bayar lil anbiya ga annabawa wa rusuli da manzanni khawariqul lil adat me keta al'ada ne walakin adatu kaza wa kaza amma ana nufin al'adar kaza da kaza kamar yadda na faɗa ma'ana al'adar wa aljanu da mutane wa ma atahu Allah jalla wa ala al awliya'a abinda kuma Allah ya baiwa waliyai khariqul lil ada shi ma ya keta al'ada amma min al karamati ne daga abinnan karamomi walakin amma shi ma adatu kaza wa kaza shine al'adar kaza da kaza shine al'adar mutanen da ke cikin su ko mutanen zamanin sa wa amma makhariqus saharati amma abinda ke keta al'ada na masu sihiri wal kahana da kuma bokaye yace fahiya khariqul lil adati ko li'adati a cire lamu da yace khariqul li'adati man laysa min as-saharati wal kahana wannan yana keta al'adar wanda ba mai sihiri ba wanda kuma ba boka ba walihadha lamma ata Allahu jalla wa ala bi ayati Musa batalat makayid as-sahara shi yasa ku ga lokacin da Allah madaukaki ya zo da ayoyin da ya baiwa annabi Musa annabi Musa yana amfani da su sai duk abinda masu sihiri dinnan suka zo da shi duk sai ya ɓaci ya ruguje saboda me dama masu sihiri a fir'auna ya tara ko to da an zo da masu sihirin wani garin suna ganin abin da wannan masu sihirin na fir'auna suka yi abin duk ba zai ba su mamaki ba saboda gidansu ɗaya sun sani yau amma wannan abin da annabi musa ya zo da shi ya cinye sihirin waɗannan masu sihirin to da aljanu da mutane ba su taɓa ganin irin wannan ba domin su masu sihiri suna amfani da aljanu ne ko to ga abin da aljani ya zo da shi annabi ya rusa shi kaga wannan ita ce aya ta annabi yawwa to sai ce wa ma fa'alu da kuma abin da yawwa suka makayi da sahara wa ma fa'alu wato makircin masu sihiri da abin da suka aikata duk ya rushe li'anna dhalika alladhi a'tahu jalla wa ala musa fawqa ma takhriqu shayatin mun gane domin abin da Allah ya baiwa annabi Musa din nan sama yake da abin da shedanu da masu sihiri suke aikatawa wa tukhbiru bihi aljin sama yake da abin da aljanu suke bada labari da shi sun fi karfin su bada labarin abin da annabi Musa yi aw yaf'aluhu as-sahratu wal kahana ko abinda wato masu sihiri masu kuma wato bokaye suke aikatawa yace kullu hada dukkan wannan li ajli taqriri al-furqan duk ibnu taymiya ya kawo wannan ne shi kuma malam ya mana wannan bayanin daki daki dan mu bambance shine li ajli taqriri al-furqan dan tabbatar da wato bambanci baina auliya'ir rahman wa auliya'i shaitan dan a bambanci mana tsakanin waliyan mai rahama da kuma waliyan shaitan idan dan haka dai a ƙarshe abin da ya kamata mu fahimta kaunu shay'i yahsulu khariqan lil adati al mu'tada dan kawai abu ya zo ya saba wa al'adar da aka saba la yadullu ala anna baya nuni akan cewa man hasala lahu wannan wanda abin ya faru gare shi waliyun ba waliyan bane waliyun ba zai zama cewa kawai dan abu ya faru gare shi ya zama waliyi ba yawwa yukhbiru bima fi nafsihi yana bada labarin abin da ke zuciyarsa aw yukhbiru bi amrin ga'ibin ko ya bada labarin wani abu na gaibi aw ya atihi shay'un gharibun ko a ce wani abun mamaki ya zo masa fi waqtin gharibin ko wani- a wani zamani na mamaki aw yahsulu lahu naw'u ashiya'in wa intiqalatin ko a ce yana yin wasu abubuwa ko kuma yana ciruwa daga wani gari ya je wani gari aw yusarru lahu umurun ko a bashi sirrin wani al'amura wa nahwu zalika da makamancin wannan yace la yadullu ala annahu waliyun duk wannan baya nuna cewa shi waliyi ne mun fahimci wannan hatta me hatta yakuna mu'minan taqiyan har sai ya zama mumini ne kuma mai tsoron Allah li'anna al-khawariqa domin ko abun mamaki in dai maganar abubuwan mamaki ne qad tahsulu min jihati shayatin wa hizbihi domin ko abubuwan mamaki sukan iya aukuwa daga shaidanu aljanu kenan da kuma mabiya bayan su wato masu sihiri da bokaye don haka dan mutum ya zo da wani abun mamaki baya nuna cewa shi waliyi ne zai iya zama gagarumin tantirin kafiri amma kuma ya zo da abun mamaki don haka alamar waliyi ita ce imani da Allah tsoron Allah bin hanyar annabi Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wa sallama zahiran wa batinan da fatan an fahimta to sai mu tsaya nan insha Allah na'am na'am ana samun waɗansu ya zama suna yin wani abu wanda za a ga cewa kamar yana faruwa ɗin kamar Mm.
magani na'am akwai wanda aka samu har tiyata yana yin aljini ya zo masa har mene?
tiyata ya feɗe eh ya yi aiki ya masa operation mhm aiki kuma ya ɗinki na'am
kuma a ga kamar gurin ya wani hankali mhm ilimin tiyata na'am kamar kace da mm.
malam wannan shi kamar a matsayin mai za a ɗauke shi da me yake yi
sai aljini ya zo masa Mm. ya zo wa shi ne tiyata eh amma aikin me yayi da me yayi aikin
reza zai sa ya fanta ciki ya tsaga ciki ma'ana abinda aka sani na al'ada ya tsauka ya tsaga jikin mutum ya tsaga ciki ko ya yi aiki kuma ya ɗinki ya yi dinki maganar aljani ya zo shi ya baku labari shi ya bada labari ya ce sai aljani ya zo Za- dama duk abin da zai yi aha yana ba da maganin Mm.
yana kuma irin waɗannan ababen mm.
kuma amma da cewa sai aljani ya zo masa yake ha wannan shi ya bada labari cewa aljani na zuwa masa ni abinda nake tambaya shine da me ya yanka cikin mutum da reza da reza ko ba dai yadda za ka ga tsarin likitoci yadda suke ba a wani waje wanda yake eh haka dubu sosai irin dai na mutane ba i wannan kowa dai da irin hanyarsa yawwa ta yi in ma da aljanin ne ya zama akwai wani abu na tsafin a ciki da sauransu A- amma abin da ake faɗa shi ne duk abin da ya saba wa al'adar masu wannan abin sai a tambayi likitoci yaya suke nasu la'alla wani zai ce a- ba lalle ya zama cewa ai hanyar likitoci ita kaɗai ce ba in dai abu ne da aka sani abin da ke keta jikin mutum shi ya amfani da shi ya tsaga kuma ya ɗinki da zare ko kuma da robar da suke amfani da ita wannan ba shi ne su dabarun ba ai ko ba haka bane yawa reza ce kawai kila a ce babu tsafta a reza ba a sterilizing ɗinta ba ba a yi kaza ba a yi kaza ba a yi kaza ba ko ba haka bane ko ba ta dace ba akwai inda ba za ta tsaga ba amma dai abin da ake gani ne ya amfani da shi da kawai aje mutum aka yi a gabansa sai aga kawai cikin mutumin ya tsage kawai daga kallonsa ko ya yi tamtama wasu kalmomi tamtama shine zama ya ta faɗi wasu abubuwa sai kawai a ga mutum ya tsage kuma sai ya taɓa wani abu ya tattaɓa sai kuma ya sake tamtama wani abun sai jikin ya dinke to a nan shine maganar aljanu suka zo amma in dai reza zai sa ko wani abu to maganar cewa aljanu sai sun zo masa sannan yake wannan shi ya bada labari mu ba mu ga haka ba
to da abin da ya mana ehe za ka bari ka je wajen sa ka nemi magani o ma'ana kana tambayar me ya hukuncin zuwa igun waɗannan to a in dai har shi ya faɗa ya ce yana hulɗa da aljanu me ya kai ka gun mai hulɗa da aljanu shikenan abin da zai kore ka shine ya ce yana hulɗa da aljanu to kar ka je gun mai magani da ke hulɗa da aljanu wannan shine daidai yawwa mai eh, binnan ruqiyya daban dan yanzu abubuwan ne wato mun shiga cikin wani kamar yadda ke gaman ɗazu harkokin ruƙiyyar nan a wani buɗe su sun yi faɗin da gaskiya ba haka ake yin ruƙiyya za- a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta zama shago shago haka kuma ka je kowa eh, yanzu akwai wani ma da wasu ya tara mutanen masu marasa lafiyar da ake cewa masu aljanun suna da aljanun sai ya tara wajen mutum ashirin haka a ɗaki ɗaya sai musu karatu rubur haka ya karanta bakara da wasu wurare daga ciki sai ya tashi sai ya shiga sai fito da kaset sai rarraba kowa wai kowa ya ji magana da aljannin aljannin sa yayi wannan wasa da hankalin mutane ne yau abin ya kai mu haka bai kamata a ce ana samun wannan ba yau duk mai hulɗa da irin wannan bai kamata ana zuwa wurin su ba yau asalin abin da ake yi na ruqiyya salihan mutane mutanen kirki wanda hatta aljinin tsoron su yake su su ne suke wa mutum karatu yawwa ya zama cewa karatu ne don Allah domin wannan karatun shi kan- shi kansa magani ne yana sa aljani ya fita shikenan amma da wasu abubuwa da surkulle gaskiya har ana ba da wasu labarai gashi a zo a baka wani kasa ai aljaninka ya ce kaza da kaza eh tabbas aljani ne don so yake shi ya tabbatar maka cewa abin da ke jikinka aljani ne ba wani ciwo bane da haka in ya fito da kasa sai ya ce ai ga aljanin ma yayi magana don haka ka dawo bayan kaza za mu baka maganin wata daya in ka shanye shi ka sake dawowa shi so yake ka sake dawowa saboda za ka dawo da kuɗi zai baka abin da ke hannunsa to abin ya zama ba dan Allah ba a riƙa lura da waɗannan abubuwan Allah mu ɗauke kyautu wani ya riga daga nan gefen yawa oh baka gaba ba Mm. na'am
za a sasa a dangin bokaye in dai mutum na hulɗa da aljini gaskiya a ce shi ke kawo masa wani ilimi ya hulɗa ya karɓa kuma ya hulɗa da boka ne yau don mai ruƙiya don ana cewa wai lokacin da yake wa mutum karatu har aljannin zai yi magana ana faɗa ya ko ba haka ba ko ba wannan ɗin ake karyatawa ba in ana karatun ba sa so suna faɗar wasu maganganu kuma su fita amma har ka ga mutum kuma saboda wannan har ya saba cewa to ai shikenan dama aljannin ma ya ce kaza ya ce kaza har ya bashi labari ka- cewa a wuri kaza ma an ga wane yana kaza waɗannan abubuwan ƙarya ne yawwa mutum kuma ya guji mai irin wannan abu mai karatu ya tsaya iya karatu don aljani ya fita daga jikin mutum wannan akwai shi amma kuma a ci gaba kuma da abin har ya zama mutum ya zama wani mutakhassis an mai da shi kawai shi kenan ana zancen aljanu to sai a je gunsa kamar yana hulɗa da aljanu yana ya san aljanun ai ya tafi gari kaza ma kuma ka ji wannan tafi da awar ahlus sunna ne ai aljanun ya ce mana yau zai tafi wuri kaza zai dawo zannan kuma za a yi kaza da kaza ai ya ce ma zai koma jikin wane waɗannan abubuwan bai kamata a samu mutumin kirki yana ma shiga cikin su ba yawwa na wasu malami na karanta ne a maganar jari eh kuma to magana jari
duka wanda ya shiga firamare suna a mun san magana jari ai eh akwai irin wannan labaran na abin da ya faru a duk mun sauke ta guda uku eh na malam wannan abubuwan eh suna da tasirin yiwuwarsu ne mm.
yasa aka buga labarin su a nan don a faɗakar da jama'a ko kuma dai kawai shaci kwaɗi ne aka yi domin wannan ɗin illarsa tana da eh, matuƙar girma malam abubakar imam allah ya gafarta masa fassara ya na littafin wasu yau akwai eh, sirrin su dare dubu da daya akwai labarai da yawa da ya ɗauko su wasu suna cikin magana jari wasu ba sa ciki da kuma littafai daɗaɗɗu tsofin labarai ne na khaw- na na khurafat akwai khurafat kadima misriya na mutanen misra da irin irin tatsuniyoyi din nan dai da ake yi na misrawa da daddu da kuma na mutanen girka da aka fassara zuwa turanci da ake Allah ya hore masa malaka ta iya tarjama daga turanci zuwa hausa wasu ma asalinsu daga tu- larabci ne aka mai da su turanci shi kuma ya dauka daga turanci mai da shi larab- ya- zuwa hausa wasu kuma daga larabcin ne saboda ya iya da larabcin da turancin da akwai yau amma al'adu ne na wasu mutanen da tatsuniyoyi su ya kawo mana yau kuma sun yi tasiri a zuciyar mutane hakika tasiri marar kyau yau kuma shi kike nufi wannan nake nufi wannan aka jingina shi Usman dan Fodiyo mm hadin wannan tatsuniya ce a, shehu dan hodiyo ya ji wasu mutane wai za su fada ruwa ya matsa riga su aga ya matsa riga wai ya je wani wuri ne ya ceto su wani duk ya bude kofa ne ga mutane su kira shehu dan hodiyo in za su fadi ko in su shiga cikin bala'i wannan ba wannan wannan ba daidai bane Mm, na'am malam da tarihin da nake so kai ga wanda da Allah ko Allah ya bashi damar kasancewa ko malamin makaranta na'am ko a cikin aji ko wanda dai ya sanya zai yi wa yara bayani akan wani ko za a karanta magana jari ka'ida ce ta syllabus in an karanta to kuma a gaya wa mutane ya kamata gaskiya malami ya rika tambihin waɗannan fata tsuniya ce ku daina yadda da shi kuma akwai abubuwan da za su bata aƙidar mutum su sa mutum ya koma yana roƙon wani wanda ba Allah ba wannan yana da kyau malamin makaranta su kula da wannan na'am wa ke to na'am
lokacin na da wani makoci na na'am shi kuma shine malamin guda- maganin ma- ma'aiki ba shugaban malamin ma- maganin gargajiya na jos mm ba sai ka faɗi sunan gari ba to maganin yake sayarwa na'am amma kuma shi baya ba da maganin hmm sai ya hau gobe na'am
amma kuma ni ba da maganin duka ana samun sauki to a rubu da shi a tafi gun a tafi gun likita ko a tafi gun mai bada magani ba bori yau na'am waya nan gun ya wa alaikum salam a saurara nan na eh to su kuma yawanci za a gan ko suna wani garin kauye haka suna ɗora mutane daga nesa wannan duk su dabaru su ne na abin nan yana da kyau mutum hakika a guji irin waɗannan abubuwan haka wato abin da ya shafi karaya karaya an san shi jabrul kasri da ɗaɗɗan abu ne tsohon profession ne tun tuni ana yin sa tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai malamai ai masu- ma- masu magani su a wancan lokacin likitoci ake ce musu ba malamai ba amma mu yanzu duk wanda zai je ya bada magani sai a ce masa malami saboda kawai al'adar bahaushe ta ɗauki malami ta bashi wata fassara daban yawwa akwai likitoci da daddu da suke gyaran karaya gyaran karaya mutum ya sa hannu ne ya motsa nan ya ɗauko wani abu a shafa a taɓa jiki amma mutumin da za a ce ya zauna yana wani gari ya gyara mutum in dai ba addu'a ce da aka sani wani zikiri kawai iya wannan ya karanta ba wannan kuma magana ce ta a samu tawfiki wannan kuma a al'adance gaskiya ba haka ake ganin karya ba yau to a guji irin waɗannan abubuwan suna hulɗa ne da aljinu yawwa mai hulɗa da aljanu ko bai kamata ka je gunsa magani ba ko za a ce ba kowa sai shi ne a wannan maganin in dai na hulɗa da aljanu to ka kiyaye tauhidinka ka kyale shi yawwa to mu samu mu tsaya ko na
na farko mana cewa al'ada ke Mm.
samun kawar al'ada na wajen abin da yake da fadi ke Mm.
samun
na ya zai shiga cikin malam kamar mutum a ce ya fito haka ana ganin kan cewa ko malami ne ko matan da ya yi shi malami ne yana da awa addini kuma yi sallah ya makamantan haka na ya fito ana nuna shi ana kuka ana wallahi shi ne shi ne shi ne mai shi ne mai ma'ana shi ne ya bayyana a siffa Allah makamantan haka Mm.
zai iya zama a ce wannan shi ma wani abu ne fawafin al'ada kuma na wani menene fawarik din a ciki mutane su bi shi
ai misali me yayi
ya bayyana a ce ai ya bayyana ga inda amma ya bayyana a wata siffa ba ta sama wace sifar wani mutane sun gan shi da wata sifa eh mutane sun gan shi da wata siffa Aha.
har suna kuka suna wallahi shine wallahi shine ana faduwa ana ai ya bayyana ai ya ma'ana mutumin da aka san shi sai ya zo da wata sifa shine mutane suke ta faduwa da shauki ana cewa shine shine me na'am kamar wani haske haka
eh ya haske ya ce shi ne wannan i shine me to ma- shine malam wane ko shine malam wane haske ya bayyana gare shi ko shine malam wane ya canja sifa eh a saurara da Allah in ma'anar shine shine malam wane ya canja sifa ko to daga nan sai me ya canja sifa ya zama so ake ce ya zama Allah eh to mutane su sun yadda Allah haka yake wannan dan garin nasu da suka san shi ya kamata a a kiyaye waɗannan abu yau ba zai yi Allah ba abun wasa bane yau ba Allahu musta'an akwai wani abu da shari'a ta Mm.
nuna kan cewa mutumin da ya nuna karama an yi da bawan Allah ne salihi din Yeah.
kuma ya zo akwai wani abu da shari'a ta nema mutane su masa babu komai don an cewa ne yana da karama waliyi ne ya tabbata waliyi ba wani abu da aka ce mutane su ko su zo su rika shafa jikinsa ko idan ya sha ruwa a shanye guntun a karya gugutsitsira kokon a raba wa makauta da menene wannan duk jahilci ne Hmm? nan aka zo aka ce wa mutane irin waɗannan abu jahilci ne jahilci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manya manyan waliyan duniya ya zauna da su shine ma shugaban su shi manzo ne shi annabi ne shi waliyi ne shine shugaban waliyi bayansa ga man- shugaban waliyi abubakar sun zauna da juna abubuwan mamaki sun faru a- a gun wasu daga cikinsu zamanin umar an samu uwaisu min karni wanda an- an- har an- sun samu labari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam uwaisu min karni zai zo mutum ne daga yaman in ya zo in ka gan shi ka nemi ya ma addu'a irin wannan shine zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba a je a shafa shi a ce ana neman albarkacinsa a shashafa jikinsa ba wannan bid'a ce musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo mana da wannan ba yau to Allah madauki kyauta to mu tsaya haka Allah madauki ya ƙara tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara fahimtar da mu bin Qur'ani da sunna Allah subhanahu ta'ala ya hada mana kanmu Allah ya kwan- ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan ƙasa mu Allah ya yi mana abubuwan damuwa daban-daban da suke faruwa Allah ya wayar da kanmu wayar da kai ta addini wayar da kai ta rayuwa ya fidda mu daga jahilci iri-iri da muke ciki wanda shi ya nesanta mu daga wasu abubuwan da a, suke su ne daidai wa akhiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in in Allah kai mu a, gobe akwai darasin sira insha Allah da safe eh, Allah kai mu. assalamu alaikum